بسم الله الرحمن الرحيم والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشيها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتيهما صالحا جعلا له شركا فيما آتيهما فتعالى الله عما يشركون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن ذكر الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أبارك مدونة يمشي يو شاتكوس قوة رمضان hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1442 wanda ya zo daidai da 30 daidai ga watan hudu 2021 Gregorian calendar kamar yadda muka saba za mu ci gaba da karatun muna alkur'ani mai tsarki a wannan masallaci mai albarka na kofar gida mai girma sarkin dalma jiya mun kwana a aya ta 188 a cikin wannan sura mai albarka suratul araf inda allah maɗaukakin sarki ya mana bayanin matsayin annabinsa sallallahu alaihi wasallam da lamarin da ya shafi gaibi allah mu daukakin sarki ya ba shi labari ko kuma ya umarce shi da ya fada wa mutane cewa ba zai iya mallakawa kansa amfani ko cutarwa ba sai abin da allah mu daukakin sarki ya yi kuma ya nuna mutane cewa bai san gaibi ba sai abin da allah mu daukakin sarki ya sanar da shi da yau a cikin ikon Allah za mu tashi wannan aya ta ɗari da tamanin da tara haka ne ko? Allah madaukakin jirgin yana cewa bismillahir rahmanir rahim huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida waja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha Allah madaukakin sarki shine wanda ya halicce ku min nafsin wahida daga daga rai kwara daya rai kwara daya waje alamin ha zaujaha sannan sai sanya ma'auracinta ma'auraciyarta tare da ita liyaskuna ilaiha don ya zama ya samu wato kenan natsuwa zuwa gare ta a nan allah maɗaukakin sarki yana nuna mana cewa yana kiɗabe da mu Allah waɗaukakin sarki shi ya halice ku daga rai kwara ɗaya wannan rai kwara ɗayan da yawa daga cikin malaman tafsiri sun tafi a kan cewa annabi adam ake nufi alaihi salatu wassalam sannan waje alamin ha zaujaha sai ya sanya wato kenan daga jikin annabi adam ma'auraciyarsa shine na na hawa'u ita ma ita ake nufi a nan gurin ba don kuma wasu liyaskuna ilai hadin ya samu wato kenan nutsuwa zuwa gare ta kenan a nan allah ya mamu labarin asalinmu sannan ya nuna mana cewa daga tushe ɗaya muke sannan ya nuna mana cewa allah ya halici dangin namiji a jikinsa ita ce matarsa kuma ya nuna cewa akwai natsuwa da ake samu tattare da ita wadda kuma zahiri muna kallon hakan mutumin da yake da mata yakan ɗebe kewa dangane da wato kenan kasantuwarsa kusa da ita sannan yakan samu natsuwa da ɗebe kyawa a sakamakon 'ya'ya wanda za su haifa a junansu yakan ji daɗin wannan a ransa to sai Allah ce falama ta ga shaha lokacin da ya lullube ta hamalat hamlan kafifan sai ta ɗauki ciki ciki wanda yake mai sauki wato daidai lokacin da cikin yake gudan mani ko kuma jini kafin wato kenan ya zama yayi nauyi famar rabbihi sai ta zama wato kenan ta tafi ta shuɗe da shi ma'ana lokacin da ciki ya shiga za ta iya ayyukanta tun da hamlan kafifan ne ciki ne wanda ke nauyi ne wanda ke mai sauki in an ce haml shine abin da wato kenan yake dauke a ciki ana kiransa hamlu ko abin da ke kan bishiya ana kiransa hamlu abin da ke gadon baya ana kiransa himlu ko abin da ke ka ana kiransa wato kenan himlu duka dai kalmatani mutaradifatani abin da suke nufi wato kenan guda ɗaya ne to idan ciki ya zama baya da nauyi lokacin farkon shigansa to sai ya zama mace ba wani abu da yake canjawa a jikinta amma falon ma askalat lokacin da ta nauyaya ma'ana cikin yayi nauyi kenan to yanzu ta shiga wani yanayi kenan da awallaha sai su zama su su biyun suna roƙon Allah maɗaukakin sarki rabbuhuma wanda yake shine ubangijinsu suna addu'a wato kenan suna addu'a saboda sun fara shiga shakka menene za su haifa sai zo suna cewa in ataita na salihan ya Allah idan ka ba mu da wanda yake lafiyayye ba mu matsala lanakuna na mina shaki na wallahi za mu kasance daga cikin masu wato kenan shukura za mu kasance daga cikin masu shukura masu gode maka wala ma atahu salihan a lokacin da Allah ya ba su ɗa lafiyayye ja'ala lahu shuraka sai su sanya masu ababen tarayya fi ma ta kuma cikin abin da Allah madaukakin sarki ya ba su ne sai ya zama wata kinan sun sa masu ababen tarayya fata'ala Allahu amma yushrikuna Allah madaukakin sarki ya daukaka ga barin abinda wata kinan suke tarayya a kansa wannan aya idan mun dauke ta a yadda take a haka a zahirinta ta dan mishkila kadan na farko mun ce da yawa daga cikin malaman tafsiri sun ce wanda zai kalaka kun min nafsin wahida nafsin wahida dinnan adam alaihi salatu wasalam ake nufi sannan muka ce wa ja'ala minha zawjaha zawjaha dinnan muka ce matarsa ce nana hawwa'u to Allah madaukakin sarki ya ba su wato kenan ɗa suna addu'a Allah ya ba su ɗa lafiyayye da kuma Allah ya ba su lafiyayyen a kan sharaɗin za su zama masu shukura sai suka ji alalahu shiraka sai suka sanya ma Allah maɗaukakin sarki ababen tarayya dangane da shi wannan ɗan da Allah maɗaukakin sarki ya ba su to kaga ishkal ɗinta shi ne adam alaihi salatu wasalam da mu iya cewa ya yi shirka ko kuma na na hawa'u a ce mushrika ce to kaga da dan iskal akan wannan to da kuma malamai da suka dauki tafsirin a hakan nan idan sun zo wannan guri yakan cije don haka sai sun nema masa wato kenan fastarori masu yawa wasu su ce idan sun zo nan sai ce to ba adamu ake nufi ba ana nufin zuriyar adamu alaihi salatu wasallam ƴaƴan da suka zo bayan sa kenan mu ake nufi wasu ce mutanen makka ake nufi da sauransu wasu su ce yahudu da nasara ake nufi da dai sauransu saboda kaucewa saboda tabbas adam alaihi salatu wasalam ba zai zama ya shirka ba masu basara wannan da adam alaihi salatu wasalam suna istidlali da wani hadisi wanda yake cewa lokacin da na na hawa ta ɗauki ciki dan karami hamalat hamlan kafifan ko to ta haifi da ta ta dauki ciki ciki ya zube ta dauki ciki ciki ya zube ta dauki ciki ciki ya zube yanzu da ta sake ɗauka sai shaidan ya zo sai ya same ta sai ya ce mata ai abin da ya sa wato kenan cikin naki yake zubewa saboda akwai matsala ne yanzu in kin imin alkawari za ki kira ɗan naki da sunana zan roki ubangiji zai bar miki abin nan amma ya zo mata da siffar ba a shaidan ba sannan kuma sunansa da ta tambaye shi bai sunansa sai ce sunansa harisu harisu eh harisu manomi kenan ko sunansa harisu saboda sai ta masa wannan alkawari da ranar hawa ta masa wannan alkawari sai ciki kuma sai ya zo aka haife shi lafiya da aka haife shi lafiya lafiya shi kenan yanzu da ita da adamu sai suka yi itibaki to shi kenan za su kira sunan wannan dan nasu abdulharith abdulharith to yanzu idan sun ɗauko wannan har yanzu akwai ishkal a ciki shine cewa to in sun ce abdulharith yanzu kenan wato wannan dan ya zama ubangiji sa shine wannan harin din da ya musu abin nan kenan kaga wata shirkar ta sake shigowa wato kenan ciki sai su rasa yadda za su su ba da fassara akan wannan sai ya zama wato kenan iskal na biyu ya shigo akan wannan saboda sai an san yadda za a yi a juya dai tunda an tabbatar da annabi adam alaihi salatu wasalam ba mushriki bane matarsa na na hawa'u ba mushrika bace saboda sai ya zama ya ba da iskal to amma wasu malamai da suke fassara ta shine in an ce huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida ubangiji Allah shine wanda ya halice ku daga rai kwaya daya sai wato kenan jinsi daya ake nufi shine jinsi na ƴaƴan adam waja'ala minha zawjaha Allah ya halici matar jinsin a jikinsa kenan jinsin mutum sai kuma wato kenan aka yi matarsa jinsinsa liyas kuna ilaiha saboda yanzu ya shamile kowa da kowa a cikin 'ya'yan adam duk da cewa a nan ma akwai dan iskal kadan saboda a cikin 'ya'yan adam akwai masu tauhidi to amma kaga yafi sauki a ce 'ya'yan adam ne kuma a jirkita shi kan wa'anda suke shirka ma Allah madaukakin sarki don haka falama ta shaha lokacin da shi dan adam ya lullubi ita wannan zaujaha din matar tasa hamalan hamalan kafifa sai ta zama ta dauki ciki ciki wanda yake wato kenan mai sauki fama rabbi sai ta zama ta shude babu matsala a lokacin babu matsala babu damuwa a wannan lokacin falma akalan lokacin da kuma yayi nauyi sai kaga suna roƙon Allah madaukakin sarki Allah in ka ba mu da nagari salihan anan yana nufin da lafiyayye wa abin nan ba in ka ba mu da lafiyayye za mu gode maka sannan kuma za mu maka shukura da sauransu saboda idan an haifi dan sai su dauke shi sai su mai da shi ba yahude idan yahudawa ne da haka wancan fasara da abla dan abbasin yayi sai take karfi a nan gurin saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu mauludin yuladu alal fitra illa anna abuwahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi kowane ɗan da za a haifa za a haife shi akan fitara ta addinin musulunci amma iyayensa su suke mai da shi can ko bai hude ko su mai da shi can ya zama ba nasare ko su mai da shi can ya zama ba majuse in ya tashi ga iyayensa kiristoci ne sai ya zama kirista in ya same su yahudawa ne sai ya bi yahudanci in ya same su basu da addini shi ma sai ya zama ba shi da addini amma asalin fitararsa an halicce shi akan fitara ta addinin musulunci don tsarinsa zaka tsari ne mai sallah harshensa na mai zikiri da kafarsa ta mai zuwa masallaci da sauransu to sai su zama sun mai da shi wannan shine ma'ana wato kenan ja'ala lahu shirkan fi ma atahuma sai ya zama sun sashi wato kenan ko shuraka ko shirkan duk akwai riwaya da ta zo shi cikin abinda Allah madaukakin sarki wato kenan ya ba su din saboda haka sai su karkatar da shi to kaga a nan za a so samun soft landing akan wannan aya din kenan ba adamu alaihi salam ta tsaya a kansa ba a'a tana nufin jinsin dan adam sannan da jinsin dan adam na namiji da jinsin dan adam na mace na biyu abinda za mu daɗa fahimta akan wannan aya ok to in mun koma nan to wancan hadisi ya zami da shi hadisin da ya nuna cewa shaidan ya zo gurin adamu alaihi salatu wassalam na na hawa'u ya ruɗe ta cewa in ta sa- ta yi alkawari za ta sa sunan ɗan da sunansa zai roƙi Allah Allah maɗaukakin sarki zai bar mata ɗan sai kuma ta yi alkawarin daga baya sai ta haifi ɗan sai ta sa masa suna Abdul Harith to wannan hadisi malaman tafsiri musamman Imam Al-Qurtubi da Ibn da Ibn Kathir sun kawo dalilai masu yawan gaske na irin hadisin Isra'iliya ne ba hadisi ne wanda yake tabbacecce ba don haka ba gaskiya ne cewa haka din ta faru ba sai suka kara da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaldagul mu'min fil juhri marratayn mu'mini ba zai sa hannunsa a rami maciji ko kunama ta harba ya zare kuma duk ya sake cusa yatsan sau biyu ba a sake harba kuma duk tunda shaidan ya kawo matsala annabi adam alaihi salatu wassalam wato kenan a gidan aljanna yanzu ya dawo da shi duniya adam dai kam ban ce maka zuriyarsa ba bari sake yadda da shaidan kuma ya sake kawo masa matsala ba wancan dai da yayi na kaddara shi ma da yake an riga an kaddara tun kafin annabi adam din a halice shi to wannan din da ta faru yanzu ko ba za a sake wato kenan ah, maimaita wannan ba ya haka hadisin ba hadisi ne wanda yake tabbacacce ba malaman malikiya sun fitar da ilimi na fikiwa akan wannan aya din musamman inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa falama daga shaha hamalat hamlan kafifan famar rabbi ko falama askalar da awon laha lokacin da wato kenan ciki ya kai wata shidda da hai- da- da- da shiga to ya yi nauyi kenan a wannan gurin ya zama hukuncin mace hukuncin wato kenan mara lafiya ce domin wannan nauyi na cikin ya zama da ita mara lafiya sau da tana nan ne muku rai kwakwai mutu kwakwai abinda suka yi amfanin anan shine cewa a mazhaban malik wato bai halatta mara lafiya ya daura aure ba mutum ba shi da lafiya yana tsammanin mutuwa kawai sai je nemo mace ya aura ya daura aure da ita ya zo ya hada ta da wannan sai aga kamar hila ce yana so ya shigo da ita ta samu gado ne don haka ba sa yarda da wannan auren ko ya mutu ba sa bata gado ko haka ya faru ba za su bata gado ba saboda ai lokacin da ya aure ta ana zaton ana zargin sa cewa akwai wata manufa don haka ba za su yarda da wannan ba amma in ya warke to za su iya ci gaba da auren su sannan daga ba kuma wani rashin lafiya ya kama shi za su iya bata wannan gida amma in dai a wannan rashin lafiyar ne to ba za a ba shi gado ba kenan yanzu in haka ne matar da take da ciki cikin na ya kai wata shida isama idan mijinta ya sake ta saki kuma dalakan ba'inan saki manisanci sannan ya so ya dawo da ita to ba za su yadda ba sai su ba zai yi ba saboda auren mara lafiya ba aure ne sahihi ba sai dai in ta haife tukuna sai in ta samu lafiya to zai iya dawo da ita amma in ya dawo da ita wannan wani abu ya faru ba za su ba ta gado ba saboda ai marar lafiya ce kamar yadda namiji marar lafiya aka hana shi aure ita ma matar marar lafiya wato kenan ba za ta yi aure ba saboda yanzu ai hukuncin ta shine hukuncin wato kenan marar lafiya hukuncin marar lafiya shine suka suka yi mata sannan kuma da Allah madaukakin sarki yake cewa ah, falon mata ga shaha hamalan hamlan kafifan don ko malaman balaga suka ce allah maɗaukakin sarki a cikin wato kenan a, hikimansa ya fitar ya wato kenan ya ba da ibara wadda take mafi kyau akan wannan aka ce falon mata ga shaha lokacin da ya lullube ta kaga kenan wata kinaya ce duk da cewa ana nufin wato kenan ya sadu da ita ne amma sai aka rufe saboda karanci da mutunci da muru'a irin ta addinin musulunci sai aka ce kawai falan mata ga shaha lokacin da ya lullube ta kaga ba sai an fitar da komai a fili ba hamalar hamalar kafifan din ma kaga ta dauki nauyi nauyin da ana nufin still da wato kenan ciki ne da haka shi ma a cikin sa akwai wato kenan nau'i na balaga sannan abinda zai da tabbatar mana wannan fassarar da muka yi daga baya cewa ba adam ake nufi a wannan ayar ba inda ce huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida rai kwara ɗayan nan ana nufin jinsi ne daga shi shine sai Allah madaukakin sarki ke cewa wa ta'ala Allahu amma yushriku da bai ce yushrika ne ba inda Adam da Hawwa ake magana a kansu to da karshe sai a ce wato kenan wa ta'ala Allahu amma yushrika ne amma kaga ayat sai ta zo da fa ta'ala Allahu amma yushrikuna Allah maɗaukakin sarki ya tabbata ya tsarkaka ga barin abin da mutane suke wato kenan shirka da shi kaga sai zo da jami to amma can ya zame da shi falamma aqal da'awa kaga mutum biyu aka yi amfani da'awallaha ba ce da'awullaha ba sai aka ce da'awallaha mutum biyu ai ana nufin kenan jinsin mace da jinsin namiji da matar da mijin sannan za mu fahimci tasirin wancan fassara isra'iliyar a cikin al'ummarmu domin sun ce a wancan hadisin da muka ce ba hadisi ne ba bai tabbata ba cewa ya ce mata in ta haifi ɗaya mutu ta haifi ɗaya mutu ta haifi ɗaya mutu sai ya ce mata idan kin alkawari za ki samun sunan ɗan sunana don roƙi Allah maɗaukakin sarki sai ya baki abin nan shi kenan da ta yadda da aka fi sai ɗan ya rayu hakan ka duba kasar mu da al'adunmu za a gani in an haifi ɗaya mutu aka haifi ɗaya mutu aka haifi ɗayan da ake yi in an ɗauke in an haifa sai a je a ajiye a kan juji a cewa Allah ba a so tun da Allah yana ɗaɗɗauke wato ya zai yake shi sai ke nan mace nisa sa mata a juji ko a sa mata a yashe an ya san da ita ba a san ta shi ma Allah ya manta sai kenan sai ta rayu da sauran in namiji ne ma shine juji kuma ko eh sai a sa masa sula juji to kaga tasirin wa'ancan fasarar Isra'iliyar sukan bi su shigo alhali kuma hadisin ba ingantacce bane bai ma tabbata haka ba abinda zahirin qur'ani ya nuna shine kawai fala mata ta ga shaha hamalat hamlan kafifan ba maganan abinda wai a baya tayi bari tayi bari tayi bari tayi bari da sauransu wallahu ta'ala a'lam kada kan Allah madaukakin sarki ce ta'ala Allah amma yushrikuna Allah madaukakin sarki ya tsarkaka gabarin abinda wato kenan mutane suke shirka da shi to mu je malam
أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون الله ودك جدل كتا أيشركون ما لا يخلق ma la ya kuluku shin za su yi tarayya da Allah madaukakin sarki ne akan abinda wato kenan ba la ya kuluku baya halitta baya halatta shay'an wani abu wahum yukhlaquna alhali su su ne ake halittar su Allah mu dauki zai ce mutane akan yayaye suna shirka ko suna shirka akan yayaye ko su zama da dan bai hude ko su zama da shi ba nasare ko wani abu makamancin wannan ko kuma su ki Allah madaukakin sarki akan haihuwa ko kuma rashin ta wajen kokarin sai an tabbatar da ita ko kuma Allah madaukakin sarki da yace ta'ala Allahu amma yushrikuna general ga duk mutumin da yake shirka shirka da yadda muka santa babbar shirka shi da a sassaka gunki ana ajiyewa ana masa bauta to shi su wayannan yanzu kaga kenan kidabi ya dawo da mutanen Makka ake tunda su ne a Qur'ani ya sauka a kansu lokacin da suke sassaka gunki suna bautarsa Allah ya ce shirkuna ma la yakhluqu abinda baya iya halitta da shi za su yi shirka Allah shi ne ya halici sama ya halici kasa ya halici rana ya halici wata ya halici mutane ya yi dabbobi ya yi komi da komi amma gunki yana halitta ne kaga gunki ba zai halitta ba wahum yukulakuna alhali su ake halitta ma'ana su gumakan su ake halitta wa ya halice su Allah ba da kwakin sarki tunda gunki bishiya ne za a ji a sassaka ta ai mutum mutumi sai za a ji a ce shine Allah ko kuma dutse ne za a ji a sassake shi a gyaggyara shi a yi mutum mutumi sai za a ajiya ce shi ne wato kenan Allah ai kaga bishiyar akwai wanda ya yi ta wanda ya yi ta shi ne Allah madaukakin sarki in dutsen ne ma dutsen akwai wanda ya shi wanda ya shi shi ne Allah madaukakin sarki to da wannan ababen ne za su rika abin nan shirka suna hada shi da Allah madaukakin sarki kuma nan Allah ya amfani da ibarar wahum maimakon ya amfani ne tunda ba mutane bane su gunki ba mutum bane ne itatuwa ne ko duwatsu ne maimakon ya ba su wata ibara daban sai ba su ibarar mutane wa hum alhali su ba don koyi ba ya yi magana ne da harshen su da fahimtar su su laraba da suke shirka da gumakan sun ɗauki gunkin wato kenan kamar mutum ne saboda siffar ma ai zaka ga yawanci ta mutum mutumi ake masa saboda haka shi yasa Allah madaukakin take ibara eh amfani da wannan ibara wa hum yukhlaquna alhali su ana halittar su Allah ne yake halittar su wala yastaduna lahum nasran sannan gumaka ba za su iya taimaka musu da komai ba ba za su iya wannan ba abin ne wanda ke riga shi muna karanta shi a tarihi amma zahiri ya faru gunki za su sassaka su zo suna neman taimako a gurin su alhali kuma wala yasdiuna nasra wala yasdiuna lahum nasra ba za su iya taimaka musu ba ba za su iya taimaka musu ba tarihi ya nuna cewa lokacin da sayyidina abubakar ya dan fara wayo babansa abu kuhafa ya dauke shi ya kai shi cikin dakin kaba ya nuna masa wani katon gunki ya ce to ga ubangijinka shi zaka na bautawa daga yau kaji yaro ya ce na ji baba sai kenan zanna ma yanzu ka fara shi kuma sai ya fita da ya fita sai sayyidina abubakar ya dubi gunki sama da kasa ya caje ya caje ya ce in wa nake ji in baka wani abinci in to ina bukata bai ba shi abinci ba ya ce to ba ni kuɗi in je in saya gunki bai yi magana ba ya waiwaye nan ya waiwaye nan ya gaba kowa ya ɗauko katon tsingaro ya dubi fuskar gunki ya maka masa ya tsere a guje shi wannan kan ba zan bauta ba zawa ya gani kun ga annabi ibrahim alaihi salatu wasallam lokacin da ya je gurin gumaka shi ma aka yi musu daga baya ma da yake jawo hankalin mutanensa ya sassare su ya samu katon gunki ya dora masa gatari a kafadarsa suka zo ce man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina zalimin duk wanda yayi wannan azzalimi ne a sare mana alloli allolinmu sau ne ce ai duk garin nan mutum ɗaya ne na je ke zage su samina bata yazkuruhum ai bisu'in mun ji wani yaro shi shi kadai yake muna nasu aka ce fato bihi ala ayyun nas a je a kawo shi aka kawo annabi ra aka ce masa an tafa alta hadha bi alihatina ya ibrahim kai yanzu kai ne ka sassare mana ce ah ba ni na isa ba lahu kabirun hadha wannan babban gunke shine babban gunki ko ya ce a fasa duhun in kanu yantikun ga su da ku tare su wa sare ku saka da a to ai lakada alinta ma haula yin dukun ka san ba sa magana dan me zaka ce mutum ne sai a to a fita abuduna eh eh yanzu za ku bauta abinda baya magana kuma za a sare shi yana jira gani Allah ne fa an zo za a sare shi ba zai iya kare kansa ba amma zai iya tafiya kare ku to haka ne kuma duk wani mutumin da ya kama wani sababi ba Allah ba aje masu maganan gwantan gunki yanzu wannan ta kusan kawa a ban kasa gaba daya arna ma yanzu ba su cika in ba irin bagagen arnan nan ba su cika sassaka gunki sa gaba suna masa bautawa globalization ya zo da sauransu da kuma wa'azi na addinin musulunci da na sauran addinai kusan wannan yana tafiya yana karewa yana karewa duk da cewa har yanzu akwai to amma duk mutumin da ya riki wani abu da man ba Allah ba sawa'un aqida ne sawa'un wani mutum ne dan uwansa don gunkin yakan zo da sifa kala kala ko in dai ba Allah bane ya dogara da shi to ya kama reshe ya sake reshe ya kama ganye ne don babu inda zai kai shi la saduna lahum nasran ba za su iya taimaka musu ba wala anfusan yansuruna ba za su kuma iya taimaka wa kawukansu ba don ba za su iya yin abin da ba Allah bai yi ba to amma in ka dogara ga Allah madaukakin sarki wa man yatawakkala ala Allah ko huwa hazbuhu inna Allah balighun amri kad ja'ala Allah li kulli shay'in qadaran ko yawa to mu je malam wa in tad'uhu in tad'uhum ila al-huda la yatba'ukum sawa'un 'alaykum ad'awtumuhum am antum samitun
إن الذين إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين Allah madaukakin zarki ce wa in tad'uhum inda zaka kira su ilal huda zuwa ga shari'a zaka zaka kira su zuwa ga shari'a ladba ukun wallahi ba za su iya bin ku ba gunki a ce yanzu ga gobara ta taso a ɗakin da gunki yake to gunki fa ka shirya maza ga nan wuta maza mu fita a tsere ba zai iya binka ba ba zai iya binka ba saboda haka babu abin da zai iya yi wa kansa lad ba ukum ba za su yi ku ba sawa'un daidai ne a gare ku a da autumuhum ko kun kiraye su am antum samituna ko kuma kun yi shiru ba ku kira su ba ko ku bauta wa gunki ko kar ku bauta masa shi abunsa daidai ne ko ka kira shi ko ka kira shi ba shi abunsa daidai ne in kana kiran ma bai san kana kiransa ba in kayi shiru ma bai san kana kayi shiru ba don haka ba shi da wani amfani ba shi wanda kenan da tasiri amma in Allah madaukakin sarki kake kira to lalle Allah madaukakin sarki ya jibbul menene ya jibbul mutarra ibadahu Allah yana ansa kira mabukaci a lokacin da wato kenan ya kira shi in ya ga dama take instantly zai iya ansa maka abin da kake na take kana kira ko Yunus alaihi salatu wassalam da yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin take kifin ne ya fita da shi ya je ya jefar da shi ko Ibrahim alaihi salatu wassalam lokacin da aka jefa shi a wuta take roki Allah madaukakin sarki take Allah madaukakin sarki ya amsa masa aka shiga cikin wani hali na kakani kai gwargwadon ikhlasin ka gwargwadon yanda Allah madaukakin sarki zai baka instant taimako instant taimako wani abokin mu ya taba ya yi jarabawa ya ci amma sai aka faɗar da shi ya karɓo result ɗin a nan zai kai ya miƙa a nan tsakanin ofis da ofis ya ce Allah maɗaukakin sarki ka taimaka min wallahi yana zuwa mutumin da kansa ya kashe inda aka ce ya faɗin ya ɗauko wani makin ɗin ya saka masa a gabansa kawai aka wuce aka wuce layi wallahi saboda haka Allah maɗaukakin sarki babu abin da zai iya dama kuma ba hakan hakkinsa bane akan wannan abin ya faru da shi saboda haka amma shi gunki in ka kira shi ko baka kira shi ba ba zai iya maka fiye da abinda Allah madaukakin sarki ya maka ba ina allazina tad'una min dunillahi lalle wannan abubuwan da kuke bautawa koma bayan Allah madaukakin sarki ibadun amsalukum su ma bayi ne kamar ku su ma bayi ne kamar ku me yasa aka ce bayi ne kamar ku saboda wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi rabbih go bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihawa komai yana tasbihi suka su bishiya suna tasbihi ma Allah madaukakin dutsen da kake suka cewa bauta masa ke yana abin nan don haka shi sa ranar lahira za a yi la'ancece na tsakanin gunki ma da kace shi Allah ne da kuma wato kenan kai din da sauransu saboda haka ibadun amsalukum mutane ne wanda suke kaman ku kuma ko da a cikin mutane ne ka ɗauki wani ka fifita shi ka mai da ka bashi matsayin ubangiji to shi ma wannan din bawa ne kaman ka bawa ne kaman ka musamman irin wannan zamanin namu da yake matsaloli ta shigo ya shigo cikin matsaloli sun shigo cikin addinin musulunci wato kenan da yawa sai ga wani sun mu sun dauki wasu daga cikin malaman su kaman alloli a gare su sun dauki komai har ma za ka ji mutum ya cewa shi dai ranar lahira ma kawai wane ne zai dauke shi fitar da shi ya mance da Allah madaukakin sarki shine wanda yake manzon ladhi yashfa'u indahu illa bi iznihi babu wanda zai ceto ranar lahira a gaban Allah sai da izinin Allah maimakon ya nemi ceton a gurin Allah madaukakin sarki directly a'a sai ya tuke ya bi ta wani guri ta wani kwane-kwanen da ba dole ne wato gidan tafiya ta je ta kuje a inda ya kamata ta kuje ba da haka Allah ce fada uhu ku kira su ku gani fallas su jibu lakum so wato kenan su amsa muku in kanu sa da gina in sun kasance wato kenan su masu gaskiya ne in kasance su masu gaskiya wani ma lalacewa ta kai har za ga mutane kabari ma suke zuwa kabari suna kiran mai kabarin ya yi musu abu kaza a tashi a niƙe gari a je kabarin wani malami ko wani mutumin da ake tsammanin waliyin Allah ne a je a roƙe shi shi waliyin kabar Allah a inda kake ko kuma ma akun aina makuntun ko duk inda kuke Allah madaukakin sarki ta yana tare da ku ka tsallake ka tafi wato kiran kabarin wani mutum ka je ka nemi abin saboda abubuwa sun lalace yanzu ta kai har cuwa-cuwa ke da irin wayannan abubuwa na taba karanta wani tarihi wasu mutane suna su su biyu suna tafiya talauci ya musu yawa a rayuwa sai suka samu mushen jaki suka ce ato yanzu za a yi mu tona shi mai masa kabari mu ce wannan kabarin waliyi ne haka suka tona suka kabari a jeji fa a bakin hanya suka wata yar bukka a gurin suka dan tanadu dan abincin sun dan wani lokaci sai sun ga mutane suna ta tufa sai kowa ya rike kayan ibada a ta buga sallah Allah menene mutane suna da nan kofa sai ai wannan kabarin waliyin Allah ne dubesh bin dubesh bin hubesh ai kun ji karamomin sa lokacin da yake rai kun ji karamomin sa kun ji karamomin sa kun ji karamomin sa sai kenan sai mutane su ce a to sai su bada sadaka sai a wuce har ya zama gurin ana kawowa ziyara saboda duk lokacin da aka kawo ziyara kuma kaga masu kawo ziyara za su tafi automatically da me da hadaya saboda ka shikenan kudi ya tari yawa mutanen nan suka zama matsalolin su ta warware wani rana aka zo aka ga wani mu wata kyauta mai gwabi da aka zo gurin rabo sai aka samu matsala wanda ya ce na rantse da kabarin wannan waliyin kaza kaza sai ce a jakin kabarin jakin kawai ya ebe kuɗi wannan ya karawawa daga rannan ne daga rannan ne abin ya ya tashi yawwa to ana samu haka wasu lokaci zaka ga walma da ransu za a rika zuwa ana kai musu adiya miliyoniyoyi ne sun fi ku sun yi komai da komai amma wai saboda abin a tashi aje a cika mota kowa ya ɗebi kuɗi ko kuna talakoki ku je ku zuba musu wannan ma su ciko su zo su zuba abin ma su zo su zuba in abin nan kuke nema albarka kuke nema ansa addu'a kuke nema arziki kuke nema a inda kuka barin Allah madaukakin sarki yana nan kuma shi za ku roka ba ziyara ba laifi ba ne za ka iya kaiwa ziyara a mutum amma ya zama da sigar kawai kai kai ziyara ne amma ba abin nan ba to Allah maɗaukin sarki ya kiyaye to mu je mana
ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون Allah madaukakin sarki ce wa'annan mutanen da kuke bauta musu kuma bayan Allah wani kidabi da mutanen makka ne don haka akan gumaka ake maganan nan alahum arjulun yamshuna biha gunki yana da kafa da yake tafiya da ita kaga an san shi ne bashi da shi am lahum aidin yabshuna biha ko suna da hannu kaga kenan tunda ba su da kafa in kun gudu ba za su bi ku ba duk inda kuka je ba za su tare da shi yasa ma a lokacin mutanen makka bayan sun yi gunkin ɗakin ka'aba saboda emergency gidan kowa akwai babban gunki a ajiye saboda emergency cikin ɗakin kowa akwai gunki a abin nan to saboda emergency in za ka yi tafiya akwai gunki a aljihunka saboda yanzu ka tafi can waɗannan gumakan ba sa da sai ka ɗauko Allah aljifunka sai ka roƙe shi abin da kake bukata sai ka ɗauke shi har ma aka ce wata rana wani sahabi yake ce mun wani abin kunya a zamanin jahiliya za mu tafiya sai muka yi gunki na dabino aka dandaka dabino aka garin sa aka kuma cika shi aka sumulmule shi siffar gunki aka tafi da shi yin wata kama sai suka bantare kan kan Allah cinye aka bata da kafa aka cinye saboda bayan da iya to kaga da a ce wa'annan gumakan suna tafiya in sun tafi sai su bi su inda suke ko sai su roke su a can to ba za su tafi in ka tafi ka manta Allah ka anan gurin ka manta Allah ka anan gurin wasu yara matasa da suka musulunta a Madina a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam baban su tsoho bai musulunta ba kullum yana bauta gunki sai su je Amr bin Jamu' sai suka da sun yi sun yaƙi sun yi sun yi maman sun ta musulunta sai suka ɗauke gunkin nasa sai suka je suka jefar a cikin bola a bayan gida a cikin rami ya zo ya nemi Allah sa bai gani ba hankalin sai ya tashi ya da yawo ya yawo sai je samu shi a abin nan a cikin jeji a cikin rami a cikin cakwabi da abin nan da bola ya ɗauko shi ya zo wanke shi ya gyara shi ya ba masa mai ya tuttuwa masa saboda an masa ba daidai ba sai da kyale shi ba kwana biyu suka sake daukar sa sai suka je suka jefar amma ba su haka wai sai daga kare ya mutu ya mu ya ribe ya fara doyi suka zo suka dauke shi suka hada da karan nan suka daure ta manjau sai suka aje da yazo bai ga Allah sa bai ina zai je bola da da bola sai ga Allah sa da da macaccen kare mai doyi sun rungumi junan su sai ta kai wannan da kai Allah ne wallahi bai kamata a maka wannan walakancin ba kaga tunani dan kankani wani kuma ya ga yanyawa ta hau kan wani babban gunki sai ta yi fitsari ta yi kashi a kansa sai ce kai ilahun ya bulu sa'alaba da bira'afihi lagarka ba man balat alaihi sa'alibu Allah a ce sa'alab ne sa'alab ne kan dila ko dila yana hawa kansa ya kashi ko fitsari ai duk wanda dila ya hawa kansa ya masa fitsari wallahi ya ya walakanta daga nan bai sake bautan gunki ba imrul qaisi manya manyan mutanen jahiliya lokacin da ya dawo ya nutsu yanzu ya ce zai je ɗauko fansar ubansa da aka kashe banu asad ba sun kashe ubansa ba ya kuma rubuta wasiƙa ya bar masa a ce ka karɓo min fansata a yana gidan giya gidan magaji aka kai masa ya ce ya ce ya ce ya ce ya ce me kafin wannan ɗin ya ce me da ya anisa geran wahamalani dan mahu kabiran lokacin ina yaro ya walakanta ni yanzu kuma ya ce da na yi wayo in je da kuma saban sassa da aka kashe shi sai ya ce alayyamu kamrun wa gadan amrun yau da ya giya za mu yi ta sha gobe kuma akwai labari saboda haka ran da zai tafi ɗaukan fansa ya je gurin gunkin ya ɗauko wannan kibiyar da ake abin nan ya auna sai kibiyar gunki ta nuna ba sa'a ya sake kaɗawa ya kaɗa ya zaro ba sa'a ya sake kadawa na uku ba sa sai kakkarya abin ya dubi fuskar gunkin ya gwatsa masa ce lauka na aboka kutila lama aftuni ai in ubanka aka kashe ba za ka ce min ba sa'a ba zan je da kofar ubanka ba za ka hana ni ba amma yanzu da ubana ne so da aka kai so da aka simple reasoning a zamanin jahiliya ma suka nuna wa mutane cewa ba alloli bane da haka Allah yake cewa ku nazari mana suna da kafofi ne yamshuna biya da suke tafiya da ita am lahum aidi yabshuna biha ko kuma suna da wato kina hannun da suke damka da shi in kai laifi za su iya kamo ka su hukunta ka am lahum ayuna yusiruna biha ko kuma suna da idan da suke kallo in ka boye za su iya kallon ka da sauransu am lahum azanu yasmauna biha ko kuma gunki yana da kunne da yake sauraro da shi duk babu daya cikin wannan Allah ya ce ka gaya musu ya Muhammad kullahum ka gaya musu ud'u shuraka'akum ku je ku kirawo ababan taron na kana ku gunkin gumakan ku duk gaba daya ku je ku nemi sun maki duni ku yi min duk irin makircin da za ku min a duniyan nan gaba daya falatan zurin kan ku sake saurara na yadda duk allolin ku su min duk abin da saboda idan wani matsala ta faru da musulmi sai su ce gunki ne sai su ce gunki ne akwai wata musulma da ta musulunta zamanin annabi sallallahu a makka sai ta rasa idonta sai suka ce ai lata da uzo ne suka mata wato kenan kofi saboda haka su ruda kwakwalan mutane Allah madaukakin sarki sai da mata da ganin nata sai da mata da ganin ta yanzu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ya gaya musu duguma kansu taro su gaba daya su yi masa duk abin da za su iya yi su cinye shi idan zai ciwo yace kuma falatan zuri ne kar ma ku saurara min ba na bukatar alfarma ko guda daya wato kenan a gare ku saboda ya tabbatar ba abin da za su iya ne inna waliyallahu inna waliyallahu allazi nazzala alkitab wa huwa yatawalla as-salihin wallazina tad'una wallazina tad'una min dunihi لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتريهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون الله ما دوك كين سركي ce annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu ka ce musu inna waliyallahu ni wanda ya jibinci lamarina yake kula da ni yake bani lafiya yake bani komai da komai da kariya akan duk wannan lamarin shine Allah madaukakin sarki shine Allah madaukakin sarki ba gunki ba don haka ka kira su akan wannan yanzu yana kira su kenan akan tauhidi bayan ya ce su yi masa makida sun kasa yi ko to tunda ba su kasa yi kenan akwai mai kare shi to ka ce musu ni wanda yake kula da ni yake bani lafiya yake kiyaye ni shine Allah madaukakin sarki inna wali Allahu waye Allahu alladhi nazala alkitab wanda ya saukar da wannan littafi da muke karanta na Qur'ani littafi da muke karanta muku na alqur'ani Allah shi ya saukar da shi to shi din shine wato kenan waliyina shine majibincin lamarina wa yatawalla salihina ko ba ni kadai ba shine yake jibintar lamarin duk salihan bayi duk salihan bayi Allah madaukakin sarki yake ba duk wanda yake karanta kisosin sahabbai da kisosin tabi'ai da kisosin malama magabata da mutanen kirki duk zai tabbatar da wannan zai tabbatar da wannan da na da da na yanzu abubuwan da suke faruwa da yawa za ka ga Allah maɗaukakin sarki yana ba da al'inaya alkhasa lissalihina special concern a duk mutumin da yake sahili a cikin lamuransa na yau da kullum wallahi sai kaga Allah maɗaukakin sarki ya bashi kaga musamman in an zo lokacin da abin ya kure Allah maɗaukakin sarki yakan bashi wato kenan direct concern na taba karantawa a ƙasar Tunisia a da zamanin da ba Tunisia yanzu ba sarki ya ce a kamo wani bawan Allah dogarawa sun tafo za su kamo shi kuma wallahi sare shi za su yi a fili babu gini babu bishiya ya karanta lila fi kafa ɗaya tal ba ma kafa da yawa ba ya ce Allah ka kare ni wallahi haka suka zo su kauce ba su gan shi ba a falfalin fili kan rairayi haka suka zo suka wuce suna ta nemansa suna jin haushi da takoba yana tsaye yana kallon su suka zo suka wuce suka tsawa musu shi ma ya tafiya sa babu abin da wato kenan ya faru da shi a wannan lokacin da haka yake yake cewa huwa ya tawalla as-salihin Allah madaukakin sarki shi yake jibintar lamarin salihan bai Allah ka jibinci lamarin mu wallazina tad'una min dunihi abubuwan da kuke bautawa kuma bayan Allah madaukakin sarki ko kuma kuke kirayen su da su neman su taimaka muku wallahi la yasadiuna nasarakum ba za su iya taimaka muku ba ba za su iya taimaka muku ba kenan ashe dubotan da za ku yi ta shiririta ne ba ta da amfani ba ta da amfani wala an fusan yin kai ba za su iya taimakawa kawo kansu ba kansu ma ba za a taimaka ba za su iya taimakawa kansu ba domin ranar lahira su ma za su shiga wuta innakum wa ma ta'buduna min dunillahi asabu jahannama antum laha waridun ko da ku da abin da kuke gowata duta za ku shiga kaga kenan sun jawo matsala a gunkin ma shi ma gunkin ba zai iya taimakon kansa ba kuma ranar lahira yanzu za a sa shi a wuta ballantana wato kenan su da suke su dama masu bauta ne saboda haka ba za su iya taimakawa kansu ba in ta da ohun ilal huda inda za ku kira su za ga shirya kuma la yasma ba za su ji ba ka je ka kare wa'azin ka gaban gunki ba zai saurara ba wa tarahum za ka ga gumaka yin zuru da ilaika suna kallon ka saboda an musu ido irin na mutum mutumi ko la yasura ba gani suke ba ba su gani da lokacin da suna gani lokacin da sayyidina abubakar ya dauki tsingaro ya maka a fuskar wannan abin din da ya ce gashi nan gashi nan gashi nan yaron nan shine yayin min kaza amma ba zai gani ba haka da lokacin da suka suna sare annabi ran yana sare kawo kan gumaka da sun kallo lokacin da ya kawo gatari ba za su sunkuya ba gatarin ya wuce ko kuma akalla su ba da kariya a kawo kansu su ce kariya kake yi su zo su tare su hana karye taba su duk wannan abin babu abin da ya faru don haka babu amfani balarabe ce ma ya hata ci to mu je mana
خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم
Allah maraukaki ta ce kuzul afuwa ka riko da rangwame ka riko da rangwame wasu malamai suka ce rangwame ake nufi ma don ka rika yafewa ka rika wato kenan kau da kai wasu ma suka ce kuzul afuwa ai kuz ma afa laka min amwalihim wa ma atauka bihi min shay'in fa kusu duk abin da yazo maka na dukiya daga dukiyar mutane na zakka sai ka karba sai ka rabar da shi a wato kenan a cikin haifa kusu ka karba ka rabar da shi a inda wato kenan ya kamata a ce an abin ko kuma kuzul afwa suka ce kuzul fadla a cikin abin da ya sau wato kenan ya sau ya saura akan bukatanka za ka iya karban wannan wato kenan ka yi amfani da shi amma dai malaman tafsiri majority suka tafi a cewa in an maka abu ka rika yin afuwa kawai shine in ka ana cewa kai afuwa kuma hakika an kware ka an cuce ka an zalunce ka amma kuma sai aka ce kai hakuri kuzul afuwa kai hakuri ka yafe kenan kaga ba ma kawai kai shiru ne ba annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi yake cewa mumini baya zama cikakken mumini har sai ya bar Allah madaukakin sarki yana karba masa hakinsa an masa abu ko to zai bari Allah madaukakin sarki ya sakamta masa shi ba zai sakamta da kansa ba to yanzu nan wannan matsayin da muke magana a kansa an tsallake wannan ba ma wai kawai baka rama bane ba ma kawai baka kwato hakkinka da kanka bane ba kuma ka bari Allah ya saka maka bane a aka ce kar ka nemi ba Allah ya saka maka ka yafe shikenan yanzu ya zalunce ni eh to shikenan ranar lahira da ni da shi babu kes in dai dan a dalili na ne na yafe wannan to shine abin da ake karantar da Annabi sallallahu alaihi wasallam a kansa khuzil afwa dan haka shi yasa malamai suke sifata da cewa afuwun aniz zallati hatta ka annahu sawa'un ladaihi man yudi wa man yasi annabi sallallahu alaihi wasallam duk kuskuren da aka masa na yafewa har saboda tsananin yafewa in ya yafe ko ba zai sake rike ka cikin zuciyarsa ba sai zama kaman wato kenan da wanda yake masa kuskuren da wanda baya masa kuskuren duk ɗaya suke a gabansa afuwun anil zallati hatta ka annahu sawa'un ladaihi man yudi wa man yasi saboda me yawan afuwansa wannan kuma abin da Qur'ani ya karanta da shi akan sa kenan mu kuma sai aka ce mu koyi da shi haka ne ko fatashabbahu illa takunu mithlahu bayan kayi wannan afuwa wa amr bil urfi ay bil ma'rufi kuma kai umarni da abubuwa na alkhairi ya zama a rayuwarka kullum aikin alkhairi kake umarci da shi kullum dai daidai ayi daidai kullum ayi abu mai kyau shine kake umarni da shi ba za a ji a bakinka sharri ya fita ba akan wani ba za a ji a bakinka matsala ta zubo duk abin da zai sa wani a cikin rikici kai ba da bakinka wannan abin yake fita ba shine ma'ana wa amir bil urfi kai umarni da abin da yake ai ma'arufin al urfi al ma'ruf abin da adatan al ma'ruf adatan duk abin da al'adance an san wannan shine aiki mai kyau wannan shine alkhairi wannan shine daidai wannan shine kyautatawa wannan shine sulhu to wannan sune ake kinsu al-ma'ruf shar'an saboda ka wannan ake so ka zama a cikin sa kullum kaga kuma abin da Allah madaukakin sarki zai maka sannan wa arid anil jahilina ka kauda kai gaban jahilai al-jahil al-jahiluna sune wanda za su zo su wato kenan su zo su su maka abin da ba shi kenan ba duk yadda ka kai da kirkinka duk yanda ka kai da kokarinka duk yanda ka kai da hakurinka wata nan sai wani yazo ya maka abin da ba daidai ba wani yazo ci maka mutunci tashi tafi abu sa wani yazo zage ka wani yazo ya maka kaza wani ya maka ƙarya wani ya maka sharri wani ya maka kazafi duk dai ga suna suna faruwa amma wanda ya haka Allah madaukakin sarki ya sifata shi da jahili wa arid anil jahili ka kauda kai gaba da jahilai da ya san sharrin sakamakon da zai samu a cikin wannan abin da ba zai maka ba don haka ya jahilci hukuncin wannan abin da ya maka shi yasa ya zo ya kai tsaye kaga tun da shi bai fahimci abin ba to aka ce sai ka kau da kai gabarin sa kai kuma sai ka kyale shi sai ka kyale shi sai ka kyale shi wata rana sayyidina umar Allah madaukakin turki ya dade shi yana zana cikin sahabbansa lokacin yana amirul mu'minina bayan sayyidina abubakar ya bar duniya shikenan sai aka ce ga bako ya zo yana neman a bashi izini ya shigo uya na bin hisin ya zo madina ya sauka a gidan dan uwansa a karawa bin habis ya ce masa ka mun iso ka nema min iso aka nema masa iso shi gurin sayyidina umar sai daga zuwansa sai fada ga wansa ya ce hayya hu ibn al-kattab fa wallahi ma tudina al-jazla wala tahkum bainana bil adl na rantsa da Allah baka ba mu abin da ya hakkin mu tudina jazla saboda ya saba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yakan bashi kyauta yakan bashi kyauta mai mamaki a yakin hunaini raƙumi ɗari ya ɗauka ya bashi sai shi kadai shi kenan da ya zo zamanin sayyidina umar ya ce dama allah ya ce mu ba da mu'allafatu qulubuhum lokacin musulunci yana da rauni al'ana kad a'azza Allahu al-islama yanzu Allah ya sa musulunci yayi karfi dan haka duk wanda zai shigo ya shigo wanda ba zai shigo ba za mu sake lallaba kowa ba ba wani wato kenan abin nan wai mu Allah fadu qulubuhum dinna ba za mu karaba da zakka mu Allah fadu qulubuhum ba yau mun yi karfi dan haka kaga irin wannan mu Allah fadu qulubuhum sai aka datse salarin su dan haka shi yasa yazo yake bin kadu wallahi baka ba mu abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mu baka ba mu kuma baka hukunci a tsakanin mu da adalci kan sayyidina Umar zuciyarsa zai ta yungula sosai hankalin zai tashi idan zai kada yi ja zaburo zai zai taka shi gashi Allah shi da maka karfa yana zaburowa sai wani sahabi ya ce masa ya ya amiral mai inna Allah ta'ala qala lin nabiyyi kuzil afwa wa amir bil urfi wa aril al jahili wa inna hadha lamin al jahili kan ya amir mun Allah ya ce ma annabinsa ko kai riko da afwa ba an maka abinda ba daidai ba kai afwa kai umarni da alheri in jahili ya maka abu kai kaman baka gani ba kai kaman baka gani ba wa arqa lil jahilin wa inna hadha la min jahilin wannan kuma yana daga cikin abin nan zirru ne ba ba garbu bin habis ba ba a garbu zirru dan uwansa sai mai ruwa yake cewa fa wallahi ma jawaza ha umar hina talaha na rantsa da Allah Umar bai tsallaka wannan ayan ba duk da yanda hankalinsa ya dugunzuma na wallahi bai tsallaka wannan ayan ba a lokacin da aka karanta ta sai ya koma lakwas sai zauna dama shi sa ya tara mahaddata kusa da shi duk inda za su yi za su jawo masa aya in suka buga sai ya hakura to saboda haka Allah madaukakin sarki yace mu yi wannan ya aice umar annabi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa'annan dabi'a mu kuma sai aka ce mu koyi da shi ko aka ce mu koyi da shi wai ma yanzu ga naka bin shaydani nazmun da wani lokaci shaydan zai zo dan kawo maka wata yar fusga kun san mutun tara yake ko ba haka ba ana cikin aikin alkhairin ana cikin alkhairin wani lokaci da rai ya bace sai ga an yi wani abu ko kuma lokaci son zuciya zai sai a dan wani abu ko lokaci sai kai da kanka ka san abin da kai nan ba daidai bane to an samu nazgu daga shaidan ya dan fisga domin shaidan daga cikin alkawarinsa shine ba zai taba kyale ka ba ba zai taba kyale ka ba farko abin da yake so shine saka kai shirka in ya gagara da shirka yayi yayi ka ki shirka sai ya kawo ka kan bid'a a kan kaba'ira manyan manyan zunubai ba da ka ce ba za ka shirka wato ka je ka sha giya ka je ka yi zina ka je ka yi kaza idan ya gagara akan wannan auke ka addini kake so eh to sai zo kan bid'a sai ya sa ka ka dori akan wani irin addinin da sunan musuluncin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba kana ganin aikin alkhairi kake ta yi to nan ma ya same ka domin Allah madaukakin sai aballahu an yaqbala amal sahibul bid'ati hatta yad'aha Allah baya karban aiki na bid'a in ji annabi sallallahu alaihi wasallam sai mai ita ya bari da ga shi sa kullum muke magana cewa in mutum ya san cewa yana wani nau'i na ibada ko wani aiki na alkhairi to ya tabbatar yana da license daga annabi sallallahu alaihi wasallam to shikenan amma bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mutane suka kirkiro wasu abubuwa na addini da kansu suka ce musulunci ne suke ta shayyada shi to shaidan abin da yake so kenan yanzu ya kawo kan rayin bidiya idan ka ki wannan sai ya kawo ka kan wato kenan in bid'ar ma ka ki sai ya kokari ya ja ka ka rika ya jin kanka kai mai addini ne to kai mai addini ne kaga kenan sai ka kumbura da sauransu sai ka zama kai tsarkakekke ne kai mutum kirki ne ta nan maya wato kenan ya gama da kai to duk irin wannan ana kiransa na zagati shayatin fisge fisgen shaidan ya fi bai fisge ka ta nan ba zai fisge ka ta nan don ba zai taba hakura ba to in haka ta faru in ma ya tiyanna in ma yan zagan naka mina shaidani nazgun in wata fisga daga shaidan ta zo ta fisge ka fasta'iz billah maza maza ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim maza maza kai nadama maza maza ka dawo gurin Allah madaukakin sarki innahu sami'un alim tabbas Allah madaukakin sarki yana ji yana ji ka lokacin da kai nadama saboda ka yanzu ni zan iya yin kaza kai zaka iya yin kaza ke ma zaki iya yin kaza wani ma zai iya yin kaza a cikin muna tafiya akan hanyar alkhairi to da zarar mun fahimci cewa an dan samu wani dan kuskure maza maza sai a ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai a dawo kan hanya to hakan na sifa ta mu'mini suke kuma da zaran sun yi hakan Allah maɗaukakin sarki yana ji sannan kuma masani ne ya san da gaske tsakani da Allah ka nuna wata kinan wannan nadama din ko kuma a'a ba tsakani da Allah bane dan haka Allah maɗaukakin sarki zai sakanta maka zai kuma wato kenan kare ka kuma mun riga mun faɗa cewa kullum ba a fita daga tarkon shaidan sai ta hanyar alluju'u ila Allah in ba Allah ba babu wanda zai iya kare ka daga shafin shaidan sadaka kullum karkata zuwa ga Allah Allah ka zana da na duba na duba da kai da kai da shi kuma ka sa zuciyar ka cewa ba za ka kara ba sai ka ga Allah madaukakin sarki ya baka kariya shedan wallahi sai wani kofa ta toshe sai dai nemi wata in ya nemi wata mahmudu wai mutane suka ce wai shedan ya ce wai wai mutane nawa ne suna suna suna wahal da ni aka ce wai ya ce mai tuba in je in bata lokaci ne ta dabaru ne ta hikimomi in sashi ya sako sai ya ce astaghfirullah ya ce ya gama da ni ya gama da ni to wannan abin da ya kamata ce mun su fito da shi kenan na tafi da hadal qadar wa na tawakkal ala Allah abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya bamu ladan sa ya bamu ikon aiki da shi abin da muka kuskure Allah madaukakin sarki ya gane da mu kuskuren Allah madaukakin sarki ya bamu ladan sa Allah ya bamu ikon